أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلن عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا goma sha shida ga wata na Jumadar Akhira. Jirma ake sallallahu Alaihi wasallam daga muka zuwa Madina shekara 1446. A wannan masallaci mai albarka mai suna Markas bin Taimiyya a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul izya lil jama'atul azhariyya. Ɗaya daga cikin littattafan da aka rubuta shi don karantar da addinin musulunci a ƙarƙashin fahimta na mazhabi na imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta wannan littafin shine a sheikh abul hasan aliyu maliki shi wannan malamin iya daga malaman da suka rayu a ƙarni na tara hijira ta maki sallallahu alaihi wasallam so da an yi shi ɗari takwas da hamsin da bakwai yaro su ɗari tara da talatin da tara allah cikin shi da rama muna karatu a kitabun nikah kuma malamin Allah ya shi da rama ya zano mana rukunan aure guda hudu rukuni na farko alwali mun yi wuce cewa aure ba kulluwa da alwali an yi sabani baba da ɗa wane ne ya kusa da zaman tawwa alwali wasu ka ce kenan uba shi ne fi cancanta zama alwali sau da uba ya yi da tausayawa yadda ake ga ɗa yana tausayawa wasu ka cike da ma'aiki ya fi da tausaya sau da haka wanda ya fi dace a da za a ce mace ga ma'aikinta ga kuma ɗanta suka ce to lalle a ƙaddamar da wanda yake ɗanta wasu kuma suka ce a ƙaddamar da ma'aikinta sau da shi tausayawa ƙauli rajihi uba shi ne ya fi aulawiya a kan zaman tsawo alwali maimakon wanda yake ɗa kuma shi kan shi ma alwalin da kwai sharuɗan da aka sa na mutu cika kamar dole a samu gamuwar addini inda za a ce mace ce ya ta musulunta amma baban ta kirista ne bai musulunta ba to uban ba zai mata alwalanci ba labudda a samu ikin fakuddi sai dai kenan ta wakilta wani daga cikin musulmi ya zama to shi ne zai mata alwalanci an wadu cewa ne daga sharaɗin shi wasu suna ga cewa labudda wanda zai kulla armi kar ya zama alwali kar ya zama shi ne zai ba kanshi aka ce wannan kauli raji shi ma yana halitta zamanto shi ne alwali kuma shi ne zai ba kanshi kamar da za a ce mace ta ce na ka zame mun alwali duk lokacin da ka samu mai wanda ya zo ma magana aure sau da aka yi tsara mutane ce to lallai wancan ta bani alwalanci kuma na baiwa kaina suka ce ta wannan halitta ya zama baligi sannan kuma ya zama to mai hankali sannan namiji ne yake alwalanci bace bata alwalanci mun karanta rukuni na biyu sadaki babu aure ba tare da sadaki ba labudda ya zama aure an yi shi da sadaki wannan rukuni Allah ya ce wa tun nisa sadaqatihinna nina fa masat fa matamtatun bi min hunna fa atuhunna ujurahunna saboda haka wajibi a ba mata haka ma ibn abbas yace sayyidina ali yace tazawwaj fatima fa qultu ya rasulullah ibn abi sai yace ati hashi albatona yace ma yanzu shi sai ma ki ci ana da rukal butamiya ina sirkenka wanda in an sara ta kuba yake kare da yasu saboda haka ka bata a matsayin sadaki kaga ima ki ce ba makawa aure dole a samu sadaki rukuni na uku shedu dole ya zama to aure an ya shidu ba a lullubewa aure a yi a ɗaki ba san baya aka yi shi ne shidu kenan aure akan bayyana shi har ma ƙari ana son ishaha a yi wata alama buɗa ce wake ne na mata da za su yi wani kiɗin da mata ne za su yi tsakaninsu dole ne a samu bambanci tsakankanin aure da kuma abin da ba aure ba rukuni na hudu muhalli ita ce mata aka ce dole macen da za a aura ta zamanto lalle ta kaɗe ta daga abubuwan da suke haramta aurarta haramun ne a kulla aramin matan wani da za a ce mutum ne ya saki mace amma ba ta yi jini uku ba misali tana a jini na biyu ba ta halitta ga wani labudda sai ya zamanto kenan ta yi da jini inda a ce wanda ya ta a shekara ne take ganin jini to kaga ya ta shekara ba za a ce wata uku kawai ba kenan labudda ya zama macen ta zaman wadda take kenan ta kaɗaita daga duk wani mawani abinda zai hana kulla mata aure abinda zai hana kulla mata aure sannan kuma an sharɗanta mijin da za a arma shi ma aka ce akwai sharuɗa ya zamanto akwai musulunci akwai tabbaci akwai hankali a tabbatar ma da cewa namiji a tabbatar da cewa namiji ba za a kulla aure da bada kun samu shi wanda yake kunsa wanda yake mu'annas ko muzakkar ko wanda yake muzakkar kenan in dai kunsa wanda yake mutasawi ne baya halitta labudda a tabbatar da cewa namiji ne sak ko kuma a tabbatar da cewa mace ce ita ma sak kenan sau da haka kenan akwai sharaɗa kuma na tabbato auren ku suka ba aure bai tabbata ba labudda ya zama mijin da za a aura ɗa ne bawa dukiya ne ba zai zama tuba bawa ya kulla aure in ya aka kulla ma bawa aure mai gidan shi yana da damar ya farke wannan aure din in kuma mai gidan shi izini falilal alhamdu balaga aka ce da za kulla ma karamin yaro aure ba izinin baban shi ko alwalin shi wannan aure inda har wannan ba izinin baban shi ko kuma wasiyin shi a fuhun da yake namiji ba alwali ba gare shi kenan in baban shi ya ja zafan lalamu tun da karamin yaro in cikakken mutum ne kenan shi dama namiji shi ne wakilin kanshi in cikakken mutum ne khalas amma in yaro ne ko ba rashidi ba ne to aka kulla mai aure baban shi yana iya kenan janyewa ko kuma wanda aka ma wasici hannun shi yana iya ce a wannan aure bai yi ba kenan aka ce sannan ya zama to akwai lafiya ba kulla aure ga wanda yake da rashin lafiya musamman ma rashin lafiya da za a iya ɗauka ko kuma wanda take kenan ana cutuwa da ita karatun da za mu tashi a rukunin sadis rukuni wanda yake na shidda a siga sai siga wahiya allafuzu alladhi yanaqid bihi nikah wasiga min alwali naw ankatu wa zawwajtu wasiga min azwji naw qabiltu wa raditu sannan rukuni na shidda labudda a samu siga ya ce ce ma siga wahiya allafuzu alladhi yanaqid bihi nikah shine lafazin da ake kulla aure da shi ga alwali ya ga alwali ga miji ko kuma wakilin miji ga kuma sarki an zo da shi ga kuma waɗanda suke shidu ga ita matar wadda take ta cancanta aura shi to yanzu akwai tambaya wadda shi miji zai ko kuma wakilin miji zai wannan tambayar ita ke ce ma kenan siga na kamar ka ce an ka duka na aura ma zawaj duka na kulla maka wasiga mina zauji daga miji kuma na kabiltu na amsa wa raditu na yarda kenan da an yi haka an ƙari ina sadaki gashi to da haka wannan shi ake cewa sanan duk lokacin da ya zamanto an samu cikar waɗannan sharuɗa a kankaninsu to kenan aure ya zamanto ya kullu aure ya kullu sai kuma mala ya ce wala ya fito mu'adun ala su da matafi wala ya su mu ala su da wala ya fito mu'adun ala su da matafi wani ɗaya haramun ne ya yi magana neman aure akan neman auren ɗan uwan shi wala su mu ala so na fi mutum baya ta yi akan ta yi ɗan uwan shi wannan malamai duk sun haɗu akan cewa haramun ne mutum ya zo ya tambayi aure alhali kuma wani ɗan uwanka ya tambayi auren nan wala Allah an ba da sadaki ko kuma an ba shi an gamsu za a ba shi to haramun ne hadisi na ibn umar wanda yake muttafaqun alaihi yace na rasul an yabi'a ba zu ko ana bai ba da haramun ne mutum ya zo ya fara cinikin abu bai huta ba ya zama to an yi wala ya kuzo ba na su gaba sai afi haramun ne mutum ya zo ya tambayi aure alhali dan uwanka ya tambayi wannan aure din matsar dai an karkata eh dai Allahumma in ya zama to wanda ne mai auren ba mutumin kirki bane ba to a nan gurin kuma ya ka halitta a nan sai na ce al-mu'minu al-mu'min wala yalimu an yabta ala bai akhi wala yaqdu ala tudu akhi baya halitta mutun ya magana neman aure akan ta dan uwan shi hatta ya zara har sai wancan in ya zamanto ya bari har sai wancan ya zama to ya bari a nan gurin kenan Allahumma sai in ya zama to aka ce mutum ne ya zo ne ma'auren mace an karkata za ba shi ba sa halin shi bai ka zo ka ga ka ga ashe dan shi ta ne ko wani ne wanda yake dan bid'an da yana da bid'a da ta yi muni ko an zo ya kaga wani wanda yake fasiki ne to a nan gurin kana iya karawa ka yi kokarin ka bata wancan aure in matukar ne mutum mai kirki ce in kai za ka aure ta shi yasa babu cin karo da hadisin da fatima bintu qais ta zo ta nemi aure wajen manzo da sallallahu na ta je ta nemi shawara manzo da sahaba bai ga shawara ce Abu Jahl Muawiya sun nemi auren ta nan sai ce Abu Jahl fara ya zo asabu an atabi Muawiya fa sa'ulu kullama la law walakin anki usama kaga anan gurin shi kuma yana nuni a bisa gasa tsakankanin masu neman aure guda biyu da kuma yadda mace za ta zaɓi wanda yake mafifici da wanda ta hiso shi ya sa ya tazo ta nemi shawarar manzana ta san sai mata ishara zuwa ga wanda yake a fuzalu wala juzu nikahu shiga haramun ne a yi da wancan addinin musulunci yana da a samu haɗuwar kai da kuma daidaito da juna kaga mutum ya zo shi wani ya an karkata an yi sadaki sai ka zo ka buɗe sadakin kai ka aure ta kaga za a samu ƙiyayyar juna an ce an ba mutum sai ka zo ka kashe ka kabata kaga za a samu ƙiyayyar juna an sai da ma mutum gida je ka kawo kuɗi sai ka ce to ni na ƙara muku shiga ɗari ma a kai kaga dole za a samu kulli da ƙiyayya da juna to duka shi yasa addinin musulunci dan ka a samu iri-irin wannan dagulin zuccin da ƙiyayyar juna sai addinin musulunci ce to matsar mutum ya zo ya nemi aure an karkata kanka zo ka nuna kuɗi ko ka nuna kai ɗan uwa ne ko na gida ne ko ka za misali ta yadda za a buɗe wancan ya zama an baka wannan Allah ba zai sama ba mutu albarka ce wala juzu nikahu shigari wala juz baya halitta nikahu shigar kai nikahu shigar aure na shigari me ake cewa nikahu shigar ko wani bukku bil bukku shine aure na masanya al bukku bil bukku kambaci da kambaci misal an yi zawuja rajul bin tawli rajulin mutum ya aura ma mutum da ya shi alayin da wuce bul'akar ibnata ya ce shi ma aura mai tashi wale sabai na masu sadaka fan shi ya zama a coci kenan ba sai an ba da sadaki ba ko ya aura mai ɗar'o shi shi ma aura mai ɗar'o shi ba tare da sadaki tsakaninsu ba amma don mutum ya auri ɗaya ka ka auri ɗaya shi wannan shi ba haram ba ne ina da shigari ya zama haram wancan sadaki ai kaga sadaki wajibi ne a ba ta sadaki ce in aka joji ina kuma abin da ke ita mata kaga babu to kaga dole zaman to kenan a samu wannan sau da haka kenan haramun ne shigari wala juzu nikahul mut'a sannan haramun ne nikahul mut'a aure na mut'a me ake cewa nikahul mut'a wa wani nikahu ila ajali shine a kulla arme amma arman a yanke mushi wa'azi wa yusaku qabla al-bina'i in har an ji labarin wannan aure an kulla shi kuma an yi wa'adin wata ɗaya ko wata biyu ko shekara lalle a buɗe shi kafin tarewa wa ba da hu kai ko da bayan an tare bi zai da tsaraki ba wai yayi wani ya sake ta kawai ba arme bane ba ta tahiyar ta gidansu ya kaɗu gaban shi dole yayi an zo an cire wancan abin an tabbatar da abin nan wa yajibu fihi sadaqul mislu kuma sannan in aka yi shi lalle zai ɗauki sadaki na tamkarta illa ya bata illa ya kuna hunaka tasmiya sai dai in tana an ce a bisa sadaki ka ɗari bala al musamman to wannan mata tun da an tare ta ci sadaki amma aure kuma a abuɗe shi wayar tsoto alwul had haddi yana sauka kan shi wayal haƙo bihin walari inda za a yi kuma ɗan nashi ne wale har idda kamila za ta idda cikakkiya wannan aure yana da halaye guda biyu farkon lamari sai kuma aka bude shi a harshen manzana sassalam aka haramta shi an haramta shi ranar khaibar shekara ta bakwai sai aka halitta shi a fatahu makka sai kuma ama tas ya zama to shi ma dan garura sai kuma aka haramta har abada har zuwa ƙasa ta nade shi yasa hadisi muttafaqun alaihi daga sayyidina ali Allah ƙara yarda a gare shi ya ce ma ibn abbas inna nabi sallallahu alaihi wasallam mut'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hali akan auren mut'a armai wanda yake na mut'a wa alluhumi humrul ahliya ya haramta cin naman jakkin gida zaman khaybar yanda na cin naman jakki haram ne to haka arman mut'a shi ma haram ne daga rabi ibn sabra yace baban shi ya ki da za su sa amul fatih yace muka zamna shekara shekara talatin muka zauna kamsar ashirar talatin bai na yomin walila kwana goma sha biyar ko kuma kwatankwacin talatin a nan sassai mana izini fi mutu a tilnika su mastamta na min ha sannan muka zauna fara ma kuri da hatta harama a rasu da sabon mutu ba sai da nausa ya haramta wannan auren aka sarma ce a nausa sa amurka wata ya yi rukusa sai kuma aka haramta wannan kenan aure na mut'a wanda ake wancan lokaci aure ne wanda yake da sadaki da siga da alwali da komi sai dai kawai bambanci da shaidu sai dai kawai ana same wa'azi wanda yake na shi'a kuma yau wanda za ka ga jigo ne daga jiguna wajensu har ma yana da falala kai su a wajensu inda ma za a aihe ɗa to wannan ɗa suka ce yana da lada kamar na annabi saba'in sannan yana da kaza suka yi tawadin wasu falaloli daban-daban su kuma na shi a na yau wannan zane ce kawai shi ne kawai mutum zai haɗa wace ce mata a tuki ta ce mata a tuka ila shaharin ko ila kaza shi kenan ko mata a tuki ila usuru ko ila kaza kawai shi kenan su shi ne sai da abin da ya mata kaga wannan zane ne ba bambanci kawai da gago da abin da duka shi ne bambanci na shi'a shi ne kuma wanda zaka ga mafi yawa iya da sababin da yasa za ka ga wasu ƙasashe matasa suna dandazon shiga shi'a saboda wancan barnar da wancan fasikancin da suke a tsakankaninsu sai ka samu matashi da matashiya sun tafi jami'a sai su kulla ma kansu armi su zauna a hakan saboda ɗan ma da aka aiwa ta wannan hanya an ba shi wata falala da wani daraja da kaza wanda suka yi su ma an ba su fadala da matsayi da wannan tsakankaninsu to arme ne wanda yake haramun ne yadda cin naman shakki yake haram tara ka haram ka suka gano su lalle haramun ne wannan arme da shi'a suke amma a wajen su shi'a yana da matsayi yana da fadla yana da abin da suke wanda yasa suke ta yaudar ɗayan mutane da yawa shi yasa kaga duk inda ake samun haɗuwar matasa irin jami'o'i da wannan to dole ya zama to ana samun karantar da al'umma saboda irin fikira da waɗancan gurbatattun mutane kaga BBC Hausa sun yi bibiya wanda suka yi bibiya shekaru baya shekara biyu suka dinga bibiyar Iran suka dinga bibiya afun Iraki suka dinga bibiya suka hada rahoto a tsawon shekara biyu suka dinga wanda suka tattara wannan rahoto da irin malamai shi'a da zaka da manyan rawani da gemu da abin nan har suna da ofishi ofishi da suke kulla wannan arma sai an kawo youtube za ka ga binciken da bbc hausa suke za ka sha mamaki wanda har sai da aka yi tarkici ma suka shiga su kota duk da waɗansu malamai na shi a da wannan gashi na duk suka musu tambaya suka nuna kamar su ma shi ne duk suka shiga suka bincika kuma suka tambayi ma kan da aka ma wannan cin zarafi wancan za kulla sati guda wancan kwana biyar wancan kwana kaza suna ta zarantar wanda yaki ya daidaita wasu matan suka ce da dole wasu ‘yan matan suka ce saboda halin talauci kunce su an kashe danginsu da kaza dole yake tursasa su zuwa ga wannan wasu kuma wani ya tattara yaran ma sun matsu za su je su gurin irin waɗannan gurbatattun malaman da shiya saboda haka su kuma yin su kulla arman da wancan haka haka aka haɗa wannan rahoton in ga wancan ka za ka ga wannan inda bbc a wasu suka bibiya kaga abin alheri in da a rubuce ne ma to kaga baro baro gashi da aka bi aka iya binne shekara biyu suka yi suna bin diddigi suka bankaɗo Allah kare to wannan aƙida ce wanda zaka ga shi'a ɗaya daga cikin gurɓatattun aƙidunsu saboda su dama shi'a an sha babban da su ɓangarora da yawa kaga a ɓangaren aƙida dama ba tare ba ake da shi'a ɓangaren ahkam suna da ɓangaren fiqh nasu ya sha bamban da fiqh namu fiqh na shi'a ya sha bamban da fiqh namu shi yasa za ka ga su ɓangaren arwala suna shawar ƙafa ne ƙafa suke shawar su shi'a ka gani ba su abin ba su wanki ba to duk za ka ga abubuwa daban-daban wanda suke na abin da haka da suke kenan haka bangaren aure shi ma a haka kaga shi ma dai suna da irin wannan wannan din na aure wanda yake kenan na mutu shi ma kaga bangaren haka wala juzu nikahu wala juzu nikahu fil idda haramun ne kullu aure a idda sawa'un duk da kanat iddatu wafatin aw talaqin iddan nan ta mutuwa ce ko kuma idda ce wadda take ta saki aw talaqin ko kuma idda ce wadda take ta saki ويتعبد التحريم تحريم فيه حرام ne ويتعبد التحريم فيه haramta aure yana zama har abada fi in har an kulla aure cikin idda bil wat'i fil idda in har ya zama to an kwanta aure au ba'da wa ya haramu tasrihu bil khitba haramun ne a nemi aure baro baro fil idda mace tana cikin idda ba kauta daga jini uku ba mutun ya zama to ya nemi aurenta a daidai wannan haramun ne tunda Allah ya ce wala ta'dhu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajala wannan ɗaya ne daga cikin abin da yasa zaka ga wasu auratayyan ba samun albarka ana sakin mace kafin ta je gida ma wata sai ta gaya ma sarbai wata ma sai ta ce ma miji in ma ka sake ni ina da masoya ka gani saboda haka ali wata kuma kafin ta yi da wannan a zo a nemi aure duk wannan ka ga yana da abin da yake jawo wata kuma la'alla sai ta yi watanni ta gajini ko sai a shekara ya zama to ta gajini sai kawai da an yi wata uku sai a ce shi kenan kawai ta da ita sai a kulla arme duk wannan kenan haramun ne baya halitta wai ta bari talibu fi yana zama tsawa haramun kulla aure fil idda in dai ara idda ne au bada ko bayan ta wai haramun tasrihu sannan haramun ne a tasirihu yin magana fili bil khitba da neman auren fil idda wata aridu bil qawli ko kuma ya zaman to ya jirwani da kaman wanka al ma'ruf wanda yake sanin bil qawli al ma'ruf ka gani wata aridu amma yin jirwani da kaman wanka bil qawli al ma'ruf da magana sananniya idda to fati ba. misal an yaqula inni fiki la raghib kaman misali ya faɗi wata magana wadda take ishara zuwa ga kenan in ta ida zai iya aurenta kamar ina da ra'ayi ko sha'awa ko kwaɗayin auren mai irin halin ki ko na abu wanda yake makamancin haka amma in ba nan ba kenan haramun mai zamanto an yi wannan mala ya ce amma an yi wa ya taharamu ta'abidu lalle wannan ba zai zamanto ba har abada sai dai za a buɗe har ma har ya zamanto ta ida kenan saboda ita ba ala harma ba ce amma daga baya bayan ta ida iddata wannan kuma kenan daban inda dama na iya dawowa ne wa aure wa yadubu lil hurr wal abdi halaka ne lil hurr ga dawal abdi ga bawa ne kawo arba'u hara'i ya aure ɗaya guda hudu muslimati musulmai auki tabiyatin ko kuma kiristoci ma walal abdi bawa ya samu kawo arba'i ima'i ya aure bayi hudu muslimati musulmi walil hurr zalika dama ya halitta ya aure baiwa ila khashiyar anata in ya ji tsoron fadawa cikin alfasha wala mai jillil hara'idu qawlan kuma bai samu kudin da zai iya aura mushi wanda suke biya ai mala idan Allah subhanahu wataala ya halitta ma namiji ya zamanto ya aure mata guda hudu wannan kuma akwai hikimar da tsasa ubangiji subhanahu wataala shar'anta ta'addudi saboda iya daga alama ta ƙarshen duniya samun yawaituwa na mata zaka ga cewa mafi yawa ana samun yakukuna yakukunan nan adadi ana kashewa mazaje da yawa ana samun matsaki da yawa waɗanda ba su da mazaje to kaga waccan mijinta ya mutu waccan an kashe mijinta waccan gubar zu kaza waccan ɓannan mota mijinta ya mutu sai kaga adadin matsakin da mazan su sun mutu suna da yawa cikin al'umma kuma gehe ɗaya ga waɗanda suke yan mata inda za a aiwa ɗaya biyu uku zaka ga mafi yawa da ɗiya mata ake aiwa shi yasa an kaje ekwal ekwal kaje makarantu makarantu za ka ga mata suna da yawa mata suna da yawa to kaga tun a wancan lokaci ma da wahala ka samu wani sahabi wanda za ka samu cewa yana da mace ɗaya duk sahabon na ka ce ka nemo sahabin da matar shi guda ɗaya an baka aiki to kuma ya zama to a ƙarshen duniya lokacin da nan san sai ta ya kula da hamsin na mar'atin qayyimul wahida har za a samu hamsin na mar'atin qayyimul wahida mace hamsin wanda yake shi kikin su namiji ɗaya mace hamsin shi kikin su namiji daya kan kallon ka kan kaza waccan mijinta ya mutu kai kake daukar nauyinta waccan kaza kinta waccan kanwarka mijinta ya mutu waccan an rabu da ita waccan kaza waccan duk dai kai kai ne kayyum nasu to mi kake tunani a lokacin inda za a ce kowa mata shi daya inda za a ce kowa ba zai auri mata ba a ce kaddara a ce mace ke ma kina da fiya wanda suke mata guda biyar ko kuma yan mata guda hudu duk su zama sabaki shai kowa ta ce wani ba zai armu mijinta ba a tattara miki su wacce shekara arba'in waccan talatin waccan talatin da biyar karamar su ita ce mai shekara ashirin saboda kowa ya ce a ni ba a armumin ba wacce ta ce ni ba armujina ba yaya kake gani to kaga wannan shi yasa Allah subhanahu wataala sai shar'anta wannan abin in ka ce ta gefe ɗaya ba zan so ba haka to kuma ai inda uwarka ce za zo za arma a da miji ka ce ka arma to ka ji hikimar da musulunci shar'anta wannan shi yasa za ka duk waɗanda maza da sai arma da yawanci waɗanda mazajen su ne sun zama so sun mutu to wannan kuma shine abin da zaka ga mafi ake shanta ta fursa garin a gyara zamantakiya sai ka ga an fata sai ka samu mace mijinta ya ce zai arme kawai sai ta fansa wuta ta yi ta zub da iya an ce za a sai ta zub da iya kawai ta tai kuma a gehe ɗaya wata yaka ga ɗiyan da ta zub da har da ma iya mata a ciki har da iya mata wancan kuma ta ɗaure ɗaure ta ce ba wanda ta isa ta shigo wancan ta yi kaza kaga to inda za ka tara a ce kowane namiji mata ɗaya ce ai ta ƙare mana ai ta ƙare mana saboda adadin matan ai abin ya ma huce iyaka ka gani to mafiya irin wannan karatun su kuma mata bussa sun shi to kaga duk wanda zai anausa sai ce annikahu sunnati fa man ragiba an sunnati fa laysa minni auren sunna ta ce wanda ragiba an sunnati fa laysa minni dan kana nan kai kan ka malam mace ba a take ba ka gani wata ce ka ji shi da kan ke ka ce kaza saboda kawai yanzu zan ce ka gani to mun ko wanda muke karantar da yan mata da mata mun gure mu a ce kowa ma a yi ta kwashewa ko a yi ta armi shi yasa zaka mu kullum muna tare da karawa din muna maraba da wannan saboda aikin mu karantarwa din muna ga yadda al'amuran suke gudana shi yasa mu muna farin ciki muna jin daɗi a ce gashi ana ta ɗauka ana ta ta'addudi alkhairi ne cikin al'umma kuma alama an samu arziki ne duk inda mijin ke ce zai karu arme alamar ke an ci gaba kenan arziki ya samu kenan lalle an sa da inda ka ji ana zancen ƙara arme to harka ta samu kenan inda ka ji ana zancen za ƙara arme to harka ta samu yanzu ana ci da ɗaya za a iya ci da biyu ana ci da biyu za a iya ci da uku sai dai in a karan bala ne ɗaya ma da kyar da wala haula take take ana shan fama ka gani kuma sai ka je ka ɗauko waccan ka gani na Allah tana maka turfa shi kuma ka ce ka karo ka ga wannan kuskure ne almuhimmi dai abu ne mara daɗi a ce mace tana tare a kawo wata a sa to amma kuma haka musulunci ya shar'anta kuma alkhairi ne yin hakan kuma lalle yin hakan yakan jaza ya zama to an samu raguwar zauru da waɗanda mazajen suka mutu yawaito matakin da ba su da mazaje yana jaza barna da fasadi cikin al'umma wanda ba a fata haka ko yawaito gwamna yan mata wanda ya zama to babu mazaje shi ma na shayowa iri-irin waɗannan matsaloli Allah subhanahu wataala hore ya huwace ubangiji subhanahu wataala hore ma matasa da wanda suke abin nan a samu kenan raguwa da kuma yawaita auratayya fasulan man kana mutazawwajan bi mar'atayn wanda yake aure da mace biyu au aksara ko sama da biyu hara'ira iya au ima'in ko kuma bayan muslimatin musulmai ne au kitabiyatin ko kiristoci fa inna hu yajibu alai an ya'dila bainahunna wajibi ne wai adalci tsakanin su wanda bai adal fa huwa zalimun in bai adalci ba azzalimi ne asil lillahi wa rasulihi ya saba ma Allah da manzo yana daga cikin kaba'irul dhunub a ce kana da mace guda biyu kuma ka yin adalci yana daga cin kaba irin zuru shi yasa manzo Allah sai ce man kana lahu mar'atayn fa ma la ilaha illahuma ja yawan kiyamatu shiqhu ma wanda yake da mace biyu zai karkata kaya to zai dawo da alkiyama sa shatsage cikin shashen amma nan gurin shi kuma bangaren adalci ba irin wanda ita mace kowace a wajenta ita ko babanta ne yar mota za ta ce mai azalimi ne ba irin wannan ba ke zance ba irin na cewa na ɓangaren su mata ba ko mace babanta ne ƙara aure to za ta iya cewa ya yi zalunci bai zaftin nazar akan cewa babanta ne za ta iya cewa bayan adalci a tsakankani saboda da wahala ka ga wannan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala sai ce walan tasatu an ta'dilu bainan nisa'i walau harsu fala tamilu kullal mayl fatadru akal mu'allafa ba za ku isa ku iya adalci tsakankanin mata bangaren auna na zuciya amma fa kar ku karkata waccan ka bar ta babu ci babu sha babu sutura babu ruwanka da zuwa gidanta ka kaurace ma ma gidanta fata da ruwa kan wallaka ka bar ta kamar gatarin dai a rata ita ba sakekkiya ba ita ba mai mashi ba ba za a ganka ba ka zo gidanta babu abin nan to shi ne abin da ake nufi amma ba na haka ba kawai wanda za ka ga mafi yawa da wahala ka ga wani ya arme sai ka ga mace ta zo ta ka kuka ya yi adalci ya kaza a shi adalci Allah ne ce ai kuma akwai babu inda ake adalci ka ciyar ka ciyar da ita sutura ka mata sutura gida ka sa ta ita ba ka to shine abin da ake zance na adalci shine abin da bangaren kuma kyautatawa gurgurun kyautata gurgurun zuciya kuma baka yi sauka iya cewa dole sai ka daidaita tsakankanin wannan amma irin yadda kuma wasu mazajen suke su zub da mace kawai babu ruwansu babu kulawa da ita babu kula da kaza sai dai ta iya da kanta wannan kuskure ko da a ce matan nan tana ɗaukar miliyan a wata abin da kama wacce ita ma wajibi kai mata ba za ka ce ba ita tana da kuɗi a abincin da ka kama wacce haka kuma ko da ce waccan daga ƙauye ka armota wannan kuma daga birni ka armota ba ka ce ba waccan ta ƙauye kenan dawa ta saba ci da hatsi kenan dawa da hatsi waccan kuma ka za ta saba in kai wannan Allah zai kama sai dai in ta ce ni na hisan dawa da hazina kenan wannan amma in ba nan ba abin da ka ba waccan shi ba kuma za ka ce ba waccan ai yan birnin ce ta saba sa ba zan ta saba sa kaza wannan kuma zawarawa take sa ba yar ƙauye ce a sai dai in ka ba waccan kuɗin ba zan ita wannan ta ce to ni ban da buƙatar wannan a ce yadi ɗaya jika ashirin ko jika goma in haɗa kaza kawai in ɗumka jika hamsin ko jika tamanin in sa a ce wani biyarwa kawai ni kawo muna zawarawa ta mata jika uku to a nan gurin sai ka ɗauki jika tamanin ɗin ta ka bata sai ka ɗauki kuɗin ta ka bata shi ne ƙa'ida kenan na abin nan kaji inda adalci bai jo bai na wai jo wani an yi adila bai na hulla wajibi sai adalci tsakaninsu فإن لم يعدل فهو ظالم إن بأرنتي والظالمين آسر الله ولرسوله يا سابا ما الله سابا وزالنا كي لا تجوز إمامته يجي إلا إمامي نيما أتشرش ولا شهادته إما نشيدا ني بذاك أشيد الشباب to amma sai dai hadisan da suka zo akan cewa bai halitta bi shi limanci ba hadisan dukkan su kenan ba su tabbata ba amma na karbashe da shi lalle ba adali bane wanda ba adali ba kuma ba karbashe da shi sai tarhi a nan ma ya yi zalimci bai lam ya adil fa huwa asilillahi wa rasuli la tajuz imamatu haramun ne a yi karbi limancin shi da wannan ne wani limamin suka yi tambaya aka ce zo ya hukunci wannan bai abin aka samu wani mai adawa da shi ce an bi adalci tsakani ko suka fige shi aka ce an bi adalci mai iziya mai iziya kuma ya ce dan limamin da bai adalci kenan haram a bi shi sallah in ke da aka yana sai aka fige shi kakan to da hadisan da suka zo kan nan ba su inganta ba sai dai ya kamata liman a ce yana adalci wa man jahada wujubahu wanda yace shi bai raba wa yake jayi akan wajibcin ma yin adalci ba wa kafir da kawarsa saboda yin adalci ai wajibi ne Allah ya ce wani khuftu ala tuqsitu fil yatama in kun ji tsoron in kun auri diya marayi ba za ku iya musu adalci ba fanki huma tsabar kun min nisa'i sai ku auri abin da ya daɗa dan muku na mata masana ko bibiyu wasu salata ko kuwa ruba ko hudu bayan khuftu Allah ta hadilu in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba ba wahi da tar'awa markata imanu zalika adana Allah ta'ala wannan shine fi da ba za ku karkace ba ya zama to kun yi zalunci saboda haka kenan kaga wajibi ne yin adalci annabi sallallahu alaihi man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma mutum ne yake da mace biyu sai karkata ga ɗayar ya bar gudan ya ayyuman kiyama to shukru ma iya rakiyama zai zo sharan cikin shi a shanye to kaga inda kuma mutum ya tashi alkiyama da mummunan hali annabi sassa yana cale sarana masa da su mummunan misali bai tare da mu duk wanda kaga ya tashi bangaren jiki a shanye to alamun kenan ya je lahira da annake zuni to dole yanzu yana buƙatar dole sai an kankare wannan dan ita aljanna gida ne na tayyibuna masu datti masu kazamta ba su shiga ta ko dai a hirin kiyama a bar shi sha bakar wahala fi yawmin kana min gidaruhu 50000 sana sa sharan jikin shi a shanye ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi in Allah ga dama daga nan gurin shi ce na uku ba shi in kuma ba a zazzage mai ba wannan zulubin to kuma ƙarshen ta kaga sai an sa shi wuta an kone an kona shi sai dai ita ta zo ta ce to uban iyali na ai bai kamata ba haka ya ubangi na ya hemu shi ya gane to nan kuma shi kenan sai a hada su shi ta ce to dan da ce miji na farko na ya hemu ai ya mun kirki ta wani waje shi ma tun da ya kirki ta wani waje bai kamata ba ce in bar shi cikin wannan azaba da tashi hankali don ta nemi shi kuma shi kenan sai ya kai shi aljanna ka gani to akwai masu irin wannan mutum zai watsar da mace gefe ɗaya kuma sai koma ga wancan wani daidai na rabon kwanan nan ya auri wata kawai ya tare gidan sai da ya gashi kuma ya dawo ka gani sai da ya ga dama kuma ya tattaro kayan shi kuma shi kenan Allah yanzu ne zai fara kuma zabe to kaga wannan duk zalunci ne Allah kare mu shi yasa za ka yi mace biyu dole ka je ka tambaya ka ji yaya ya musulunci ya ce wani tsari ake bi ya ake kaza duk sai ka ji sai zama ka kiyaye to man ja da wajo ba ba ka bi da ita za salata in baka iya wadarci ko ka zauna da matar ka dai kanka je ka shiga wuta fa lam yatub fa huwa kafirun in bai tuba ba to fa huwa kafirun lalle ya kafurta saboda ya inkarin wance amma cewa ya kafurta matsayin shi dai fasiki ne wal adalil mazkur adalcin da aka ambata tunda ai an ce wajibi adalci ko to aina adalcin yake ya kore fi nafaqati yana kasancewa cikin abinci shinkawa wacce zai ci wannan ma shinkawa wal kisu da tubabi a tabbar da wacce zai sa ta shiga goma yake sawa ta kaza ya sabi ari kullu wahidatin gurgurdan halin kowace fa sharifa bi qadari mithliha yace wanda ya armo in misali a ce diyar babban gida ce to sai sai mata kenan ba zan yinta wadda ni a bi kadar mithliha in yar kawai ce ta kuma sai mata kenan zawarawa wa bil mabiti da kuma wajen kwana kenan wannan magana ita ce aka ce da sake ita mace halin miji ake kallo shi ma nan gurin kenan wannan magana da malamin madi ita ma Allah cikin shi da rama hakan kenan ba shi bane abin da yake auna kamar yadda a can baya ma kenan an kawo ni makamacin to haka anan ma ita ma wannan magana kenan kuskure ce Allah cikin shari'a lalle da za a ce wannan ya armota a dashi wancan kuma ya sarge ce ko ya babban gida ce to dole tufar wannan shine tufar wacce abincin wannan shine abincin wacce tufar in ba ta sa ba sai ya tattara kuɗin da ya ba wacce ita ma sai ba ta kuɗin wannan kenan shine abin da yake wajibi ita wacce ana kallon halin mijinta ba zai ce ba ai gidansu kaza ta saba ci ke tun daga wanda kika saba ki ci nan ke kuma ki ci nan a kai ake kallo kai namiji ita wace inda ga wani daji ka ɗauko ta kawai karamcin ka karamcin ta babu zancen ka ce ka zaƙi su a kai kin ake kallon halin ka Allah ce alal musi qadru wa alal muqtir qadru yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu ka gani saboda haka kenan halin miji ake kallo ba ka kallafa ma mace ba ka ce kaza saboda haka wa fil mabiti wajibi ne ya zamanto ya yi adalci wajen kwana fara da kulli hajjati inda mallam ta kunna naubata inda ba gidan ba yake kar ya shiga kenan fara da kulli haja don wata bukata wai da ma ya kurbu a min kharijil baiti in ma yana bukata wani abu sai ce a mai komo da takatanga wal qasamu bi yawmin wa layla rabo bi yawmin wa layla dare da yini ne wala qasam bi yawmin illa bi yadahullah ya yi kwana biyu can kwana biyu can sai ya nemi yarda su in sun gamsu da wannan kwalin lalamu kenan ya inda zarura wani uzuri shine zai kai shi in babu wani uzuri ba zai je ba wani gida shi yasa manzara su san ya zo yana wancan gidan sai zai zagadi ya gaggai da waɗancan gidan da yake kuma sai ya zauna kenan wannan yana halitta inda wani uzuri kenan ko wani zaruri sai shiga can in babu gidan da baya nan ba zai shi shi ba ya zauna a can gurin ya zamanto ya zauna ya ci abinci ko wani uzurin shi ko kuma ya ce can gurin ne babu hayaniyar yara ya ce kwanta ce to barin je inda babu hayaniyar yara kaga wannan ba daidai ba ne haramun sai dai in ita ta ce mushi ya amma ba nan ba ba zai ce ba barin je inda ba hayaniya duk irin wannan kuma shi yake jaza fitintunu sai kaga kenan an samu tashi hankali sai hakurin yana son barcin kenan sai ranar da yake gidan da ba hayaniyar yaran sai barcin la yusibu rajulun zawjatahu kar ya zamanto wani mu'amala ya gama shi da matar au a mata ko bai washi wa ma'abu halin filbaiti kuma daki da kwai wani sagiran kana au kabiran yaro ko babba ya fazana au na'iman farke ko kuma yana barci Allah subhanahu wataala na ce ayyuhal ladina amanu yasta'dunkum alladina malakat aymanukum Allah ce ya ku mu'minai lalle bayan ku su nemi izini walladina lam yabrukul huluma da yaran da ba suke manya ba su ma su nemi izini salata maratin su nemi izini a lokuta guda uku min qabla salatul fajr duk wanda zai shiga daki na ma'ayi ko ma'ayya kafin asuba ya nemi izini wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira lokacin da ma'ayi ko ma'ayya zai kwanta da rana in zaka shiga daki shi dole ka nemi izini wa min ba da salatul isha bayan sallar isha shi ma wajibi salatu auratin lakum saboda ba a yarda ba mutum ya cire riga ko wani abu a cikin gidan shi iyalin shi suna gani saboda daga cibiyar ka zuwa gwiwarka haramun ne ko mahaifanka su ga wannan saboda haka kenan lokuta ne wanda la'alla mutum zai kwanta saɓanin wanda za ka wani lokaci sai mu ɗauki tarbiyya ta nasara kawai sai mutum ya dinga yawo ta iya taɓe ba riga da gajeren wando cikin gidan shi ya kashe ɗan kuku kaga to kaga wannan kuskure ne ka dinga yawo ba riga da ɗan wando kamar ɗan kokowa a tsakar gida kuskure ne wannan tsari ne na nasara shi ko nasara dama bai da tsari saboda shi ba addini ba gare shi nasara mutumin da zai zama to da ɗan kiras ɗin shi da sarakuwar shi da sarkin shi da diyar shi ‘yan mata da matar shi da wannan suna wanka cikin cikin abin nan kaga ai mai cikin fisir ai ba kai ba da sai shi sai ka samu wani tuje mai shekara arba'in da sara kuma ya sa kilat shikenan ba riga ga matar shi ga diyar shi ga sarmayin diyar shi ma kai sarkin shi a haɗu duk gaba ɗaya fami guda ba kawai haɗa ji ana wanka a tsakanin su kai yanzu irin wannan abin wanda zai na kasan ai shi da dabba ba su da bambanci da shi na tsaran gaje gabe mai shagon shi ba ba hankali ba gari shi na tsara dan da ba musulunci babu tunani rayuwa ce suke ta dabbobi su rayuwa ce ta dabbobi Allah kare mun kuma musulunci akwai kumi akwai mutunci akwai kima san sani ya kamata kai ko shi a ɗabi'u irin na bahaushe iya ba magujen shi ma akwai ɗabi'u wanda za ka samu cewa na kumi iya ɗabi'u na ba magujen shi ma wani lokaci wani ɗan wasan je wa'azin maguzawa shine a lokacin sai suka je gurin wani wani irin jagororin na nan sai suke cewa to sai ke ce abin da ya mamaki duk wanda ta zo ta in za ta shiga gida sai ta tsuguna har ƙasa sai ta gaida su sai ta tsuguna har ƙasa sai ta gaida su to shine suka ce to ba bai aka baka shiga ba musulunci ya ce wanne ne musulunci ya dangure ya dungure aka ce eh ba na sallah ya dungure aka ce eh ya ce to shi dai bai shiga ba amma bai hana ɗiyan shi ma in za su je ya ce sai ce kar ku je wancan ma'ana coci sai ce su je wancan ya ce saboda su wancan e sai kaga an haɗu da ɗa da uwaye ana tafi ana gyaɗa kai ya ce kaga abin ai ba tsari a ce da diyarka da wannan kuma kuna rawa ya ce ai kaga babu kuma ya ce abu ya ce to shi yasa shi bai shiga ba amma ya ce su je can inda ake idin wuri saboda maza ne kaɗai su ke hawan su sai abin da to kaga a ɗabi'ar ka ɗauko bahaushe ba ma musulmi ba ma ba ma guje ma za ka ga abubuwa da kumiya duk da akwai su saboda yankin duk an saba yankunan waɗannan namu na afirka za ka yi duka in ba nasarar ba da suka zo duk da kwai ɗabi'u na dattaku na ya kamata da aka sani shi yasa za ka zo gurin mutanen da suke yankunan wanda ma ba musulmi ba da wuya ka zo ka ce a taimaka min da kaza suke taimaka masu da ka zo in aka gama kana buƙatar taimako ko ba musulmi ba ne za ka kawo za a taimaka saboda haka Allah subhanahu wataala ɗabi'antar da mutane yankunan kaga ba ka kwatanta da nasara ba wanda ko uhu ba ruwan shi babu wannan taimakeke ne kaga amma al'umman mu ko ba ta da addini ko ba ta da addini to akwai wani nau'i na taimakeke ne da jin kai da kuma abin nan a tare da kuma zamantakewa kulawa da zamantakewa shine zaka ga mafiya da wuya ka ga wanda suke ba musulmin ba da suka zo suka zamna a irin kasashen mu suka yi shekaru sai kaga sun musulunta saboda me yasa yau da gobe in mace ta aihu mata su kama a taimaka can a shiga a huta a gama sai su maida kamar yar uwarta a dan dinga wasu wasu abuwa da kirki saboda ana tare to da yawa da wuya kaga suna tare sai ga sun musulmi in ɗayan su suna mu'amala da ɗayan musulmi suna ga irin abubuwan da suke na musulunci to yayin kaga dan karamin yaro yana son abin kaga ni saboda me yasa kenan suna ga wannan kaga musulunci ne ya samu wannan to mafi yawa za ka ga da kyawawan ɗabi'u ne duk addinin musulunci ake shiga da sanin ya kamata da kumya da dattaku da kiyayewa duk abin da yake bai dace ba to kaga addinin musulunci bai raba da irin abubuwan da suke na rashin kunya ko kuma ababe wanda suke na fitsara wanda za ka ga yawanci wani lokaci matasa sai su dinga ga kamar abin abin burgewa ne sai ga wani lokaci wanda sun ga nasara ya yi abu sai su ga abin kamar kenan abu ne wanda yake na tsari na birgiya amma in ba nan ba yaushe za ka zo ka misali kana matashi misali ka yi kasa kasa da tufafin ko kuma ka zo ka kana yin wasu abubuwa duka wanda suke kwana abin nan ba kaga a addinin ka dama haka nan ba daidai bane ko a zamantakewa kai ma kanka ka san ba daidai bane yin wannan abin to kaga kamata ya zamanto ka aikata abin da yake abin kudi a daddatta ku sanin ya kamata wanda babu yin asha a cikin shi Allah subhanahu wa ta'ala bin da muka wadi da yake ya tara mu cikin ladan ku sakuran mu Allah gafarta mana Allah tarkake zukatan mu ya ba mu ikon yin komai domin sa wanda suke halin da mu Allah yayi da mu ubangi subhanahu wa ta'ala biya bukatu mu da alkhairi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata karshen mu ya sanya aljanna ita ce mu kuma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ومن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك